بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar Lahadi yau muna goma ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 1445 daidai da 27 ga watan ga watan 8 shekara ta 2023 wannan shine darasin mu na tara a cikin daurar littafin sifatu du'un nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake zuwa daga wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy da ke nan garin Kaduna a tarayyar Najeriya a haka ne inda na faɗa darasi na tara? Daidai ne ko? Na. Za ku yi haƙuri da Allah ya bala mai karatu mai yawa ba saboda uzurruka wanda wasu kuna san sun fahimci yanayin tun a farko. Za mu tashi inda malai masake da addalku, magana na ciccuɗawa yayin da mutu yake alola, ana so ya zamto yana ciccuɗa gaɓoɓin da yake asalin wankewa a cikin alola ɗin. nan ya fi miki ko? ta zagayo ga wuri an gane ko? ana magana kan ciccuɗawa yayin alola da mutum ke wanke gaɓoɓi mala ce abinda ake nufi da addal kuɗin nan shine imrarul yadi wato motsa hannu shuɗewan hannu wucewan hannu na alghasilati wanda ita ne ake take wankewan alal udwil mawsuli ma alma'i akan ko tare da gaban da ake wankewa tare da ruwa imrarul yadi shudewan hannu wucewan shi alghasilati ita hannun da take wankewa idan zaki wanka akwai soso ai soson yana hannu ɗaya ne ko to ita ce ake nufi da yadil ghasila hannun da take wankewa ma'ana hannun da take ɗibo ruwan alolan ita ce yadda ghasilati kun fahimta alal udwi akan gaba al-maghsuli ma al-maghsuli gabar da ake wankewa kun ga ba a ce akan daya hannun ba saboda ba hannu ne kadai ake cudawa ba tunda ana wanke fuska a lola ita ma to wannan hannun da ke dibo ruwan ya wuce ana yana kai kawo akan akan gaban da ake ake wankewa shi ya ce al-udwi saboda alola ana yin ta ne a gaɓoɓi ai guda biyar kamar yadda muka faɗa wanda ya shafi kai muka ce kai shakan hanci da kuskuren baki duk suna cikin kai da shafan kunni sannan kuma gaba ta biyu shine hannun dama shi ma tun daga kan yatsu har zuwa gwiwan hannu kuntuna sannan gaba na uku hannun hagu gaba na hudu kafar dama gaba ta biyar ga kafar hagu to waɗannan gaɓoɓin su ne al'udu gaɓoɓin da ake almaksuli wanda ake wanke su ɗin. To wannan kuma ciccuɗan ana so ki shi ma'alma'i tare da ruwa, sanda kike wankewa da ruwa a hannunki wannan shi ake ce ma'addalku. Kun ga idan sosawa kika yi ai ba addalku, kin yi dalku amma ba na alola ba. An fahimci karatun? To Allah ya sa mu dace. Mala ya ce, waddalku hay'atun min hay'atil wudu'i allati thabatat anin nabi sallallahu alaihi wa sallam. addalku cuccuɗawa don wata yar gayu ce sai ta ɗibo ruwa kawai kila ta zuba a ƙafa in ta zo zai iya yiwa mutum ya zo musamman ta gama wanka sai ta ce ai wanka na gama kawai sai ta ɗibo kofi ta zuba ruwa a ƙafan dama ta zuba a ƙafan hagu sai ta fita ba mamaki wata ma za ta iya tana ta yi wannan kuskuren wata rana yana faruwa abu ne mai sauki a yi kuskure a kansa kun gane to idan mutum bai sa hannunsa ya cuɗa gaban ba to bai yi abin da Allah sallallahu alaihi yayi ba ya bar wani abu mai daraja a cikin alolansa kwarai da gaske shine mallai yace waddalku ciccuda wannan da muke magana hay'atun wani irin yanayi ne wani irin abu ne wanda min min hay'atil wudu'i na daga cikin yanayin irin alolan da allati thabatat anin nabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk in yazo alola ana ga ya sa gaban hannun da yake ɗiban ruwa yana cuɗa wancan gabar wadda yake wankewa wanda yake wanke wannan sawa'un hannu ne ke wanke dan uwansa hannu ko hannu ke wanke fuska ko hannu ke wanke kafafuwa yanzu an fahimci ma'ana a fili to tunda ba tatsuniya bane in an faɗi magana dole takan zo da dalili wannan shine ilimi kuma shine addini duk addini ba a zuwa a ce zaki zikiri 500 to waye ce ayi a wurin wa aka ga yayi to annabi ya ce to a ina ya ce annabi ya ce ki yi ɗari biyar wace ce ta ce annabi daga baya malama a ina annabi ya ce a yi zikiri ɗari biyar duk abin da ya wuce ɗari annabi bai sa mai adadi na sha faɗa muku ana duk abin da ya wuce ɗari abu ɗaya ke maftuh yakan zama mutlak kun gane ko kaji an ce da abu kaza so 100 to zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi amma in ya wuce 100 to ba haramun bane kai ya wuce 100 amma ka kirga ka ce ai na yi dubu saboda haka ne a'a annabi sallallahu alaihi wasallam in ya wuce 100 baya kirgawa in ya wuce 100 baya kirgawa an gane maganan ko eh duk ruwayoyin da za su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga wani zikiri to la ku ga bai wuce 100 in ko ya wuce 100 sai ce to sai in wanda ya 100 ko sama da 100 sama da ɗari ya bar ka kawai ka gaji ka huta amma da sai a sace zikirin da har a kira sallah tana zaune na kusa ƙarisa na ɗari bakwai da saba'in kin hau keken biyar an gane ko eh to wannan maganan cewa ana ciccuɗawa ɗin kuma aka ce yana daga cikin yanayin irin alolan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai malai ce fa'anil mustawrid an karbo daga al mustawrid ibn shaddadin qala yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ne shi yace da idona na gani ba labari aka bani ba na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza tawadda'a idan ya tashi zai yi alola kun ga ba sau ɗaya ba kenan kun gane ko yace idan ya tashi zai yi alola shi annabi sallallahu alaihi wasallam yudalliku asabi arjilaihi bi khinsarihi yudalliku yana ciccuda asabi a rijilaihi ya tsin kafafuwan shi da me yake ciccuɗa su bi khinsarihi da ɗan yatsansa ɗan autan yatsu kun fahimta da ɗan autan yatsu shine wancan na can ƙarshen nan banda babban yatsa banda wanda ake tahiya banda dogo na tsakiya banda mai biya ma dogon tsakiya wancan ɗan autan eh kun gane ya ce ya zo wanke kafa yana gani yana sa shi a cikin kanin yatsun shi yana yana cuccudawa wannan hadisi sahih ya ingantacce ne inji malam yace taqaddama kuma hadisi ne wanda ya gabata tabbas mun karanta shi fi ghasl ar-rijlaini a yayin da muke magana akan wanke kafafuwa waye za ta iya tuna wani abin da kuma aka faɗa a can ba faɗe shi a nan ba na wurin tsefe yatsu ɗin. Ɗaya? Eh da ɗaini ma na faɗa ɗan ƙaramin kakwai min wayo mana. Na hannu na ce mana, an na nuna wannan ba shi ne al'ibham ba, al-sabba ba, al-wusta, al-bunsar, al-khinsar, al-khunsar. Yawwa, Allah ya miki albarka. shi ne abin da na so ku tuno da ya ce yana cuccuɗawa da ai anan ya ce ne yana cuccuɗawa da yatsan shi ƙaramin yatsa to na wani hannu bai faɗa ba nan shi ne abin da nake so in tuna muku wanda a can maganar sahabi ne cewa na hagun ya ce ba aya ba ne ba hadisi ba ne na dai ce a yi da hagu ne saboda na ga da hagu yake tsarki an gane? to sai gaba na naku hamsin da nawa to ni na wani hamsin an abdullahi an abdullahi bin zaidin an karbo yanzu mun samu dai dalili hujja na ciccuda dama maganar ciccuda ake yi gashi na hadisin al-mustawrid ya ce annabi sallallahu alaihi yana ciccudawa shikenan ya tabbata annabi yana yi wanda ba ta yi ta zama yar kauye a duniyar sunna ko da da ne sai ya koma hagu tun daga aikin sahabi kun fahimta eh duk abin da ba a ga aya ko hadisi ba ko qur'ani za a fassara eh duka ai yatsun kafafuwa duka amma dai ko na dama zaki wanke ki sa yatsan hagu amma na hagu zaki ki sa yatsan hagu an fahimta an abdullahi bin zaidin an karbo hadisi daga abdullahi dan zaid radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi yayi alola faja'ala yaqulu sai ya dora yana cewa hakaza yudlaku yanda kuga ina cuccu da gabobin alolan nan sanda nake yi ba wai kirkira bane ba feleke bane haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cuccu da gabobinsa idan ya sa ruwa shi yasa yake fita tsaf ko bai wanka ba kun gane ko wani hadisin ya ce, Ku bani labari inda a ƙofar ɗakinki akwai wani teku, wani swimming pool wurin wanka, wanda kullum za ki fito ki wanka sau biyar a cikinsa sannan ki koma ɗaki. Shin za a rinka ganin datti a jikinki? Sai aka ce, A'a, sai ce to kamar haka alola. Wannan alola na salloli biyar ɗin da ake yi mai yinsa zunubansa haka suke fita a ran alkiyama. za mu zo a kan hukuncin yin alola a kowace sallah yana gaba insha Allah. Ciyaman, ka yi hankali, ka ji ko? To wannan sai gaba ta anawa hamsin da ɗaya naku hamsin da uku kenan? Hamsin da biyu. Wa anhu har wa yau an karɓo daga gare shi shi wa ne? Abla'i ɗan Zait, ƙwarai da gaske, Abla'i bin Zait. Allah ya ƙara yadda a gare shi an karɓo daga gare shi ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lallai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a tabi sulusi muddin an zo masa da ruwa ya zo da ruwan alola ruwan nan da ya zo da shi kwatankwacin yawansa bi sulusi muddin kaman 1 over 3 na, na mudu mun san mudu ko lokal ɗin da kuke awo da shi yanzu sai ki je gidanki ki gani kofi nawa yake cika lokal ɗaya kin san dai na hatsi hajiya a ceci ko to yanzu ki auna na ruwan alola haka ne haka ne to annan sulasulam ruwan da ya alola ku gane ba wajibi ba ne amma sunna ne iktisaf za mu yi shi a gaba takaita ruwan alola ba a so kai ta fagamniya da ruwa mai yawa ruwa arziki ne an gane in ka wadatu a je wani ya amfana in ƙarya nake a tambayi mutanen kwaru in baicin damina ta zo mun sai ba haka ne ruwan sama ko oh to haka ne okay to to Allah ya karo Allah ya karo muku daga rahamansa da falalansa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan da yazo da shi na alola kwatankwacin kama a raba ruwan loka ɗaya gida uku ne yanzu ma iya cewa kofi kenan ko kaman kofi ɗaya wanda kofin ba ƙarami ba ba kuma babba fankacece ba an fahimta tsaka-tsaki kaman wannan kofin fata wadda sai ya alola da shi kin ga yanzu ana cewa in so samu ne kada ruwa alolan ke rinka wuce haka ba so ki buɗe famfo ki ta alola yana daga ciki yawanci kuma haka muke yi sai a buɗe famfo ma za ki buɗe famfo ki rinka buɗe famfon kin tara sai ki rufe sai ki wanke kin tara sai ki rufe sai ki abin nan za ki ga ana son taqlilul ma takaita ruwa eh ana koya maka economy ne na rayuwa da rashin almubazzaranci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alola faja'ala yayin da ku tashi na alolan nan sai muka ga ya dora yadluku zira'aihi yana cuccuda zira'insa shine nan hannu daga gwiwan hannu zuwa har yatsu shine zira'i mun magana a kansa kun gane wancan hadisin ya faɗa ya da kafafuwa kun gane dalilin ƙaraka wannan shine kuma an ga ya da hannuwansa ashe cuccuɗawan ya shafi duk gaban da ka tabbatar za a sa ruwa amma ba na nufin ki cusa yatsanki kuma a cikin hanci ba hajiya an gane fuska shi gaba ɗaya faɗinsa ne ai mun faɗi yadda ake shakan hanci mun faɗi yadda ake yin na kunni da ma yatsun da ake amfani da su idan kun saurari karatun baya na tabbatar za ku ci wannan Allah ya muku albarka malai ce rawa ibn ibn khuzaima ibn khuzaima ya ruwaito hadisi wannan hadisin shi ya ruwaito sa a hadisi na 118 wa isnaduhu sahih jeran giyan mazajen da suka ruwaito hadisin kuma ingantattu ne ba hukunci wani da ƙarya a cikin su ba wal hakim al hakim ya ruwaito a al mustadrak nasa kenan a mujalladi na 1 hadisi na 161 bimithlihi kwatankwacin yannan wanda ya kwaji mun karanta cewa annan sulasula ya zo da ruwa an zo masa da ruwa alola ko ya zo da ruwa alola wanda kwatankwacin ruwan bai wuce ɗaya one over three na mudu ba kuma ya cicciɗa zira'insa a yayin da yake alola wanda ya kawo min tariki ya haya bi na abi za'ida to sai gaba ta nawa ne ka daɗe eh wannan ita ce ta ashirin aikinmu na nawa e na sha tara a siwak shi ne ba mu na sha takwas ok to a dalku ya kamata ya zama mana sha tara ok addalku shi ne aikinmu na sha tara yanzu kawai mun zo yin alola mun san aikinmu na ɗaya aikinmu na biyu kun fahimta su za mu tsuntsunto su duk da dai aishi ba za a yi practical ba ko? a ai dai saurare kawai an ce za a yi Allah ba mu tsawaran da zami da lafiya da imani aikinmu na ashirin aikinmu na ashirin shi ne mene a tartibu jeranta ayyukan alolan ba ana fara hannu ba baki hanci fuska haka dai ko? to shi ne a tartib in an ce a tartib shi ne zamto siriyan a jeranta ba ce one na ɗaya na biyu na uku na kaza to a tartib ala nahu ma ja a fil aya jeranta ayyukan alola kamar yadda ya zo a cikin aya ya zamto an jeranta ba tare da an ɗauko na uku an kawo shi na biyu ko an ɗauko na biyar an kawo shi na hudu ba ya zamto an jera su sun zamto a jere kamar yadda aya ta ambace su ila kuntum illa salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'abaini mala ce amma ma jaa fi tartibi bin nisbati lil aya lam yathbut laha mukhalifun wa hukmu tartibuha wajibun wa qila sunnatun ma'ana ki dauko abinda Allah ya ce shine za a fara yi ko kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi an ga da kaza ya fara shi yafi a annabi sallallahu alaihi wasallam bari in tambaye ku idan aka samu gashi ya aikata wani abu kuna ji sai kuma wani abun shi bai aikata ba yace ayi wanne yafi karfi da tsina zuwa sai kuma wanda yace ayi kuma ya aikata shi yafi karfi to sai wanne sai wanda ya yi sai wanda ya ko sai wanda ya ce aikata ana son za a samu sabanin malamai shi ya sa na kawo maganan to shi kenan na farko na yadda da ku wanda ya aikata kuma ya yafi ƙarfi ƙwarai da gaske na biyu da ke biye masa duk da shi ma wasu malamai na cewa wanda ya ce a yafi wanda ya ce a yi shi ya fi a kan wanda ya aikata ko ya bari saboda a cikin aikatawansa da barinsa akwai hususiya ma ce hususiya shi ne abin da yake banta da shi shi kadai Allah ya halasta ma gatanki da nashi ba ɗaya ba ne a wurin Allah ce ko? an gane ko? me yasa kamar misali kun ga sahur sahur wani lokaci baya yin sahur amma sai ce masabai ta saharu in za ku yi azumi ku rinka yin sahur ku rinka ci abinci kafin alfijir ya fito fa inna fi sahuri baraka domin a cikin yin sahur akwai albarka mai yawa shi yasa wanda ta ce ni wallahi ne sosai in ta wahala ai kokin wahalar rashin lada kuma in baki yi ba sai ki sha ruwa ko kaɗan ne da niyan shine sahur ɗinki kun fahimci magana amma lallai ki rinka yin sahur kar ki rinka in za ki azumi ba ki sahur ba to yanzu kun ga wannan ai ya ce a rinka yi to kuma kawai sabai suka ce ranar azumi 27 kawai sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sahur ba mu kuma ga abinci a gaban mu muna tare da shi da muka ga bai ci ba kawai muka bata rai muka kici wallahi sai sabai ba ci ba eh suka wuce da daure haka yace mai daure ko aka sha ruwa kun ga ai dai an ji jiki ga irin zafin ranar lokacin su kawai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci abincin buɗe baki ba wancan amarya ta kawo war gida ta kawo abokai sun kawo ya ga annabi bai ci ba kawai su ma suka ɓata rai suka ƙi ci wallahi sabai ba su abinci ba har sai da aka ɗauki azumi na 29 29 ina gara 28 abin ya faru aka zo aka ɗauki azumi suka wuce da ɗaure fatin daga ɗauren shekaran jiya shi ne annan sallallahu alaihi wasallam yana kallon sai musu shiru Shi kenan aka kira sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi iftar ba bai bude baki ba kawai suka daki oga ya wuce to mu tafi kawai an mutuwa ne gara mu mutu akan shari'an shi shikenan sai aka ce an ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kash ai na so da sai kun gane da nace ku yi sahur nan da gaske ne yace na faɗa muku ni Allah ke ci da ni yake sha da ni kun fahimci magana Allah ke ci da ni yake sha da ni saboda shi annan sallallahu da an ji kishi sai ya haka tsakanin wannan alwusta da albunsar nan kawai sai ruwa fi sai sha da ya gama sha inda kasan famfo sai hannu ya koma ke. kaga wannan khususiyya ce kuma kana da mara lafiya da an idar da sallah asuba kaga wani ya zo da ruwa a dan gora ya mika hannu ba sai magana ba annan sallallahu ya san kana da mara lafiya sai ya tsoma yatsansa a ciki kana zuwa ka ba mara lafiyanka zai warke in kuma limamin gwanke ce shi ma yana haka to kya sha corona baki sani wallahi yanzu da ke amai da guda wannan tugo zaki dinga yi kin tafi a banza ke kika da annabi kadai ke da wannan babu wani shehi ko waliyi kun fahimta eh ba wani malami kuma yanzu ke da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu mun fahimci wannan sannan sadaka mm sadaka ya ce mi sadaka kuma in aka baka sadaka ka amsa ya halarsa to amma shi aka kawo mai sadaka bai ci bai ci duk alil baiti ma ba sa cin sadaka to amma mu kuma shi an da ke cewa su alil baiti ne kuma suna ta kwamushe sadaka a wurin su ko ina suka baro alil baitin uku an fahimta to shine wani yazo ya kawo mai ce ga sadaka ya amsa shi ma sai raba ma mutane aka ce ga kyauta sai aka ga ya ci sannan ya raba ma mutane to da wannan hadisin malamai ke cewa kyauta ta fi sadaka a wurin Allah so da yawancin kai sadaka akwai abin da kake nema a yi maka kun fahimta ya ce ki fayi sadaka an ce yana maganin wannan matsala ga ashe walbani walba ka kai if you do me i do you ko mana Allah ga sadaka na kai mun kaza eh yana da kyau ibada ne kuma Allah na yi kuma tana kashe fitina har rashin lafiya na jiki mutu ya rinka sadaka Allah zai ba shi lafiya da gaske ne to amma shi kyauta ya nuna baka neman wani abu in return kun fahimci magana duk wanda kai ma kyauta dama kana ganin baka jiran shi ma za a yi ma wani abu amma kai sadaka kana jiran sai an ma kaza to Allah ya ce make mu to wannan shine malai kawai ce amma ma jaa fi tartibi bin nisbati lil aya dangane da abin da yazo yake maganan a jeranta yin alwala wanke kaza sannan kaza kaman yanda yazo a cikin ayan suratul maida lam yathbut laha mukhalifun babu wani wanda yake ya tabbata cewa ya saba cewa ba haka abin yake ba kaman can inda wasu suka ce arjulakum da arjulikum kun jina to shi wannan babu inda aka samu sabanin wanda ya ce wai ba za a jeranta su ba ai kaza da Allah ya ce a za iya fara yin kaza sannan kaza ya ce ba a samu wannan ba wa hukumu tartibuha wajibun hukuncin ka jeranta su yanda suka zo a aya sai ka wanke fuska sannan ka wanke hannu da kaza wannan wajibi ne wakila wasu malaman suka ce sunnatun shari'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to duka biyun dai ba na bari ko ba haka ba da wajibin da sunnan duk ba abin bari ba ne iyayenmu na baya ba kun ga suna ta albarka ba kuma ba su kai mu karatu ba kuma suka fi mu nagarta ma har a duniya saboda su kawai da an ce yana da kyau ko bai da kyau shikenan sun yadda za su yi amma mun kuma yanzu an yi karatun sai an ce bai da kyau ka ce to wannan haramcin wani iri ne kaba'ir ne ko saga ikon Allah wai mutum na so sai an gaya mai zunubin ma babba ne ko karami ka taba zuwa cin abinci aka ce akwai guba a ciki ka tambaya da yawa ne ko kaɗan? Kun fahimci magana? yanzu ake ci abinci wata wallahi sai dai matsalan fa da aka siyo abincin bera a kawo yara sun bi ta nan da shi mun ga kaman ya fada ya dan narki da ake tsaya tambayan ta wani bangare ne kika ga alaman ya zuba ko da yawa ko kadan haka tsaya ce fiya fiya diga abinci to haka zunubai su ma suke dan suna kashe mutum dan suna kai mutum gidan wuta Allah ka tsare mu to mala yace raji' fiqhul imamu sa'id bin al-musayyib idan ka duba littafin al'imam Sa'id bin Musayyib tabi'i ne mun san tarihin shi ko yana auren ɗiyar Sa'id na abi Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi. Mujalladi na ɗaya shafi na 64. Mala ya ce, amma ma ja a fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, amma dangane da abin da ya zo yana magana a kan siffan alolan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, tun da ce an ce jerantawa ya zama wajibi, kaga za ka fara tunan to ina ka samu fara wanke hannun da kaza da kaza. to sai ce to ga malamin da zai nuna ma yanda ake jerantawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi aka aiko to yace faqad ja'at ahyanan yazo wasu ruwayoyin hadisai sun zo cewa wani lokaci ghayra murattabatin baya jerantawan kamar yanda yazo a aya kun fahimta an samu wani lokaci idan aka ce wani lokaci ya nuna a rayuwanki ko a shekara goma ya kila a rayuwar shekara ashirin da ukun dai na manzanci ya yi so biyu ko so uku. Kun ga koyin abu so biyu ko so uku abinda ake shi kullum so biyar, ai wal andaru la yukas. Ke ma in kin zo kenan sai ki me, kya iya yin shi ko so ɗaya a rayuwanki ko so biyu ba ki mai da shi ɗabi'a ba. An gane wannan? Sannan kuma in har za ki saɓa ma abin da mutane suka sani to da sharaɗin ɗayan biyu ko ya zamto su malamai ne sun san hukuncin abin da kika yi kun gane maganan ko kuma na biyu ne ka koyar da su sun samu ilimi sannan kai wannan ana samun ustazai suna kuskure idan namiji ne sai zo masallaci kawai ya shigo wa mutane masallaci da takalmi kaf kaf kaf ko ba shi har yana wani buga kafa irin mun mun sha sunnan na mun karanta hadisin sallah da takalmi Allahu akbar ai wani kabbara daga murya dan jama'a su yago su ga kana sallah da takalmi wa san sunna ce ba nan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da sunna ba saboda haka in sun jawo ka masallaci sun zane ka ni dan ina wurin ba zan ce su yi hakuri ba in ka je ka koyi yanda ake koyar da mutane ka zo ka gyara aikin ka ina fata mun fahimta sannan ka zo ka yi sallah da takalmi takalmin ka diddatti kana taka mutane ana ganin shaida a carpet sanda sabai suka yi sallah da takalmi kafet ne a masallacin madina? ba kafet ba an fanci magana sannan kuma datti ne kwata ne a garinsu irin kwatan garinku? sahara ce sahara ce in ma ka taka daga nan kan ka fita ƙasa ya tsarkake ta kafa ka ce haske to kai kuma ƙazo takalmi kai ustazu sunna ka shiga masallaci karabu ko kuma an zo gidan biki za ki fara alola sai ki faro ta fuska ki ce ai ahyanan haka wata ta ce ahyanan a ce hajiya ta ce ba ki karanta hadisin miqdad ba ne kin ga matsalar shi zuwa islam ke ne ba ki gane fikihun islamiyya ba ba haka kuskure ne kun fahimci magana wallahi kuskure ne ba daidai ba ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ko ka zo ya halarsa a ci doki ka ce yau za a yanka doki a unguwan nan mu ga dan bala'in da ya hana mu sunna haba mala duk shanun garin sun kare ne da ba za ka yi musu bayani ba ka zo a hankali su sani mai ra'ayi yayi wanda bai ra'ayi ba shi ina fata an fahimci magana to irin wannan ma'ana abin da ya sa na ɗan tsaya a nan shine idan an zo annabi sallallahu ne ya tura mu'az bin jabal ko ya tura sayyidina aliyu yace ka koyar da mutane da abin da suke fahimta idan kin san alola an ce a rayuwa annabi sallallahu an samu lokacin da ba daga hannu ya faro kai tsaye ba ya fara wanke gaba kaza shi ma aka ce wani lokaci kaman yanda a sallan sirrantawa kaman magariba la'asar ko azhar wani lokaci akan ji kalma daya ko biyu ko aya daya ya dan fito a karatun shi kila shekara biyar an ji so daya to sai wannan ya nuna yanzu kullun sai kin yi misali yana sallah ga siratal ladina yanzu ai ka ji na dauko siratal ladina ba kama ga wajen an amta alaihim ba yakan yi haka is good ba laifi eh yakan yi aikin yi a sallan sirrantawa yakan yi hakan wani lokaci inda yake asirta akan dan ji wata kalma daya ijina sirat shikenan ko ka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah shikenan ana samun wannan amma za ki yi sallah a bayan annan sulasulan shekara uku ba ki ji an yi sau ɗaya ba to sai ki ce ai yana bayyanawa kullum kin zo ki fitar da aya ɗaya haba jiya na kika samu wannan karatun to haka nan ku gane nan gaban ana maganan jeranta alola kamar yadda ya zuwa aya malamai suka ce wajibi ne wasu malamai suka ce sunna ne an fahimci maganan ko to shine ce amma dangane da siffan alolansa faqad ja'at an samu a riwayoyin hadisan da suka zo wani lokaci an samu ghaira mutarattabatin yayi alola ba tare da ya jeranta su kaman yanda ya saba ba a haƙin ilimi kuma dole a gaya maka kun fahimta a haƙin ilimi amana ta ilimi sai a gaya maka yakan yi kaza in an zo gaba sai a ce maka amma kaza yafi ko kuma in kaga wani na yi to kaga dalilin shi ba rikici ake yi ba balle a dinga zagin mutane ana musu habaici kana koyar da mutane na kaga lokacin zagi jama'a ma basu gane ba magana jama'a ba su gane karatu duk malamin Allah bai zage zage a karatun shi wai mai to to kaga makaratun ne yadda ka samu lokacin zagi kai ta tayi wanda Allah ya nufin zai shiru zai shiru duk kuma zafin bayaninka da wani dora ma mutane zafi da abin nan ba zai sa su shiryu ba ba zai sa su shiryu ba shirya ta Allah ce ka yi bayanin yadda Allah ke so a yi ka gama naka in Allah ya nufi wani da alkhairi zai ɗauka wanda Allah bai nufe shi ballas ta alaihim bi musaitir ba sai ka je ka dinga daga speaker kana habaici kina habaici a WhatsApp kina zage zage kina tura bakaken maganganu wallahi akwai WhatsApp din dan ka kalli status din mutane ko baka san da ake ba ka san zagin wani ake haka ne kuma sai a dauko wazi ba daga na kowa zan malam guruntum kai da kallo in ka san wanda ta sa abun ka san sako ake ije ma wata me me riba a ciki rayuwa ba ta da wani wahala sauki gare ta kawai abin da ka fahimta zaka iya kai wanda ba zai iya ba shikenan to malam yace wa haka dalil ga dalili da zan gaya maka saboda kare zan maka bako wanda shine hadisin man 52 a nawa yace anil miqdam an karbo daga miqdam bin ma'adi ko yakrib ma'adi yakrib wannan sunansa ne al-miqdam bin mahdi bin ma'ad ko yakriba qala yace utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in utiya an zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in da ruwan alola kuna ji ko fagasala kaffaihi zaka ga ya wanke tafukan hannayen shi salatan su uku mun kar mun san wannan thumma gasala waj'ahu sai aka ga ya wanke fuskansa amma me ake tsammani baya gama wanke hannu kuskuren baki sai aka ga ya wanke fuskansa salasan so uku sun magasala zira'aihi salasan sai ya wanke hannunsa har zuwa gwiwan hannu so uku sun ma madmada to sannan sai dawo kuskuren baki kun ga ai bai tartibi ba bai jeranta su ba wastan shaka sai ya shaki ruwa ya fyace salasan shi ma so uku wa masahara bi ra'sihi sai aka ga ya shafi kansa wa udhnayhi da kunnuwansa kamar yadda muka yi bayani a baya shafan nan da yayi kunnuwansa da kai yayi kunnuwansa zahiruhuma ciki wajensu da wani yatsa zahiruhuma wajensu ku faɗan mun sunan kawai wallahi ba haka bane me sunan shi ai so nake sai kun haddace sukan buga kara so nake sai sun zauna a kanku ko sai an sa kyautan atamfa ne hmm zahirahuma wajansu ai mun faɗa da al-ibham babba na wanda ake yallaɓai da shi da like shi ake shafan waje ai da yatsu biyu ake shafan kunni a rike don Allah ku rinka muraji'an karatu saboda wannan alolan ibadan kullun ce ba ibadan kullun ce da abin da aka ce kullun zaka yi bai kamata a kona abin da aka barka a waje cikin sa ba Allah ya sa mu dace wa batinuhuma kuma ya shafi cikin su da asabbaba kenan ko da ki shafi wajen da manyan yatsunki sannan kuma ciki da yatsun da kike tahiya wa ghasala rijlaihi sai aka ga ya wanke kafafuwansa salasan so uku tabbas wannan hadisi ya nuna cewa bai jeranta ba kun fahimta eh rawahu ahmad kuma imam ahmad ya ruwaito hadisin wa abu dawud da abu dawuda bi isnadin sahih da isnadi ingantacce ma'ana wannan hadisi ne ingantacce kun gani wa qala shaukani imamu shaukani mai nailil autar Allah ya masa rahama yace isnaduhu salihun lalle wannan hadisi da aka kawo mana na al-mikdam isnaduhu yeran giyan mazajin da suka kawo hadisin nan salihun lafiyan salau babu wanda ke tuhuma da ƙarya ba hadisi ne mai illa ba وقد أخرجه الضياء الضياء ما يبتد دون حديث في المختارات أسمع المختارات وذكره الألباني ما الألباني أنبت حديث في الصحيحة أسمع سلسلة أحاديث الصحيحة أحاديث نتريبيو لستين دقيقة قال فهذا يدل tunda ko an samu wannan to ya zama hujja ya dullu yana nuni ala akan cewa annahu sallallahu alaihi wasallam lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi lam yaltazimi at-tartiba fi ba'di al-marrati lallai bai lazimci jeranta alula shi serially a tsare daki daki step ɗaya bayan ɗaya ba a jere fi ba'di al-marrati a wasu sashi na lokuta a wasu sashi na lokuta a wasu sashi na lokuta fadhalika dalilun sai wannan ya zamto dalilun ma'ana hujja ala akan cewa annat tartiba ashe jeranta ga alola ghairu wajibin ba tilas bane ba wajibi bane kun gane jerantawa ba wajibi bane wa muhafazatuhu alaihi ghalibin ahwa ghalibin ahwalihi dalilun ala sunnata sunnatihi ko sunniyatihi wa muhafazatuhu kiyaye wanda aka annabi sallallahu alaihi wasallam yana alaihi akan jerantawa an ga kodi yaushe an zo mostly yana jerantawa fi galibin a lokaci mafi yawa ahwalihi na yanayin alolansa dalilin sai nuna cewa ala sunniyatihi wannan yin haka din sunna ne dama kun san a baya an ce jerantawan wajibi wakila wasu suka ce sunna ce ma'ana wannan hadisin sai zo ya nuna jerantawan sunna ne an gane maganan ina sake maimaitawa kada ki tashi karatu ki ce ai malamin nan na alfaruk ma ya ce ba waje ki faro alula ta fuska a tsakar gidanku idan kakanki ta koda miki mari zan ce ta ƙara miki an gane magana me nake nufi yanzu mun san idan wani lokaci mutum bai jeranta fara alula ba yi amfani da wancan hadisi hadisi ne ingantacce ya yi daidai ina fata an fahimci magana amma duk wanda za ka yi a gabansa ba kai kaɗanka ba me yake bukata ka yi bayani ka karantar a gane yanzu ni da na faɗi wannan aimala ya ce imam ahmad ya ruwaito akwai magana umar a ciki ya ce abu dawud ya ruwaito akwai magana na a ciki ya ce shaukani ya faɗa akwai magana na a ciki babu magana ta ina fata an fahimci wannan amma misali ni umar yanzu na karantar da ku ilimi ne amma zai yi in shekara guda ni ban ma taɓa yi ba ma dai a takaice kenan ban taɓa yin alula ba tare da jerantawan ba amma in na ga wani bai jeranta ba ba zan tuhume shi ba an gane magana kuma ni yanzu ba zan je ƙauye garin da mutane ba su da karatu in fara musu alola ta fuska ba za su ce na zo da sabon addini amma asali laifi na yi ba laifi ba ne bal ma sunna ce don haka in kai a karan kanka ka yi sunna ce ka dace da sunna don annabinka ya yi sallallahu alaihi wasallam amma kar ka zo mutane da fitinar da kuma za su bar asali saboda sunna an gane magana sai a yi ta karantar da mutane in sai an shekara biyar za su gane hadisin kada a shekara hudu ka gaji ka kasa karantar da su kai ta koyar da mutane a hankali haka ake gina mutane ba a zuwa a ɗaukoto rikici a ta rikici a ta karatu shi yasa duk abin da za mu yi muku sai kun ga mun dogara da ilimi a kan shi ni ko muhadara zan yi in ban rubuta wani abu wallahi ban jin daɗin ta a raina ko na san me zan faɗi saboda ka koya ma mutane su san ga asalin ran da ka mutu sun san ilimi ne za su ci gaba da rayuwa kan ilimi ka taimake su sun taimake ka hadari ne a yi minti shafin baya mu je karshe wannan matsalar sai mu tsaya a yi haƙuri muna da karatun tsariƙus salihin na ɗan buƙatar lokaci jama'a kuna gane karatun nan sai malai ce ƙalar suyuti imamu suyuti ya faɗa kama fi aunil ma'abud kama ne zuwa aunil ma'abud aunil ma'abud sharhi ne na littafin sunan abi dawud kun gane shi ne wanda ta kaya muku wanda cije ya sayan mu a garin mina Allah ya saka mai da alkhairi ya ce ihtajja bihi kuma ya kafa hujja da wannan ai ya kafa hujja da alhadith almutaqaddam wannan hadisin da muka karanta a baya man qala tartiba atatibu duk wanda yace jerantawa fil wudu'i a cikin alola ghairu wajibin ba wajibi bane لأنه أخر المضمضة سبود أن الصلاة لا يجن كن كلا حديث يا جنكر تكسكران باكي da ya wanke hannu bai kuskura to an kawo ta to inda haka dan ya gama gyara a duba wal istinshaq to akwai naftin lamana wal istinshaq kuma ya jinkirta shakan hanci an gusle zira'aini da wanke hannuwa guda biyu wa tsafa alaihi bi summa sai ya goya su da bayanin summa kun samu bambancin wa da summa ko wa ana nufin daga wannan sai wannan summa ana nufin wannan yana bayan wannan na farkon ya fi na biyu kun gane kuwa wani mutum ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah wa shita in Allah ya ga dama kai ma ka ga dama kun ga ya hada su daidai ganin daman Allah da na manzon sallallahu ya sa su daidai wa daida sai annabi sallallahu ya ce kul ma sha Allah wahdahu kace idan Allah ya ga dama shi kadai ataj'alani lillahi nidda kana sanya ni kishiya ne ga Allah jama'a kun fahimta to wannan shine sai malai ya ce amma ya ce sun kul ma sha Allah kace Allah so summa fulan sannan wane ya so kaga ya nuna son Allah yana gaba da son wane قال صاحب العون ما بوچن wanda ya rubuta aunil ma'bud yace hadhihi riwayatun shadhatun wannan riwaya na al-miqdam riwaya ce shadha keɓantacciya wanda ya ruwaito shi kadai aka sani da riwayarsa la tu'aridu riwayati al-mahfuza amma kuma duk da aka bata fito na fito da hadisan da suka kawo riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jerantawa babu cin karo a cikin biyu alati fiha taqdimul madmada wanda a cikin sa akwai gabatar da kuskuren bakin ba tsallake shi ba wal istinshaq da shakar ruwa alal ghasl wajhi sanda za a wanke fuska duka dai sun yarda da hannu ake farawa qultu malam mai littafi yace ikhtalafa al ulama ku dai fahimta in summary a takaice wannan mas'alan ta jeranta alola malamai sun karu juna ilimi a cikin sa fi hukmi tartib akan menene hukuncin jerantawa fi sunan fi sunanil wudu a cikin sunnonin alola ammal fara'id wannan sabanin nasu ma'ana a cikin sunnoni suka yi ammal fara'id amma dangane da abin da ya shafi farillai fa yakunu tartibuha yana zamtowa jeran ta farillai kama ja'at bihi al-ayatul karima yana nan kamar yadda Allah ya kawo a ayan suratul ma'ida ita ba a shakkan ana fara hannu ko fuska na wajibai wannan babu na farilla babu sabani wal afdal mala yace dan haka abin da yafi dacewa yafi falala wal ahsan kuma abin da yafi kyau an nurattibahu mufajiran tashi kama ja'at fil aglab fi aglabi ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanda mu tsaya kamar yanda yazo a mafirin jayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me malan ya fada anan ka kiyaye jerantawa shi yafi don shine hadisai suka fi yawa a kansa an zauna lafiya ko ba zauna ba amma in kaga wani bai yi ba ka san da dalilin da ya jingina saboda haka yanzu ba ka zama jahili ba kun fahimci magana karka je ana ta faɗa ya ce ai akwai hadisi kuma kai shiru a'a ka san akwai lokacin da nan sa sanan bai jeranta ba da haka wannan da bai jeranta ba ga abin da ya dauka ba laifin ka ce mishi amma dai ka san mafi galibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi akan jerantawan ne kila bai san hadisan jerantawan duk da mu alhamdulillah al'adan mu ma yazo akan jerantawan ba makin ka je wata kasan da suke bin wata mazhaban kaga su ba su jerantawa to kai zan maka bambara kwai wai raƙumi a kabat ka san dalilin su sai ka dauki abin da shine asali malin ce wallahu a'lamu Allah shine mafi sani yaya mu dauki almuwalati a iko sai Allah inda kun san yan ciki na na kasan janareto saboda yunwa tun jiya wallahi shiga gida kawai ci abinci ya gagara muje mu tafi almuwalati shine biyan bayan gabobi walmuwalatu mala yace an an menene aita tabul a'da'i ba'daha asara ba'din shine wata gabanta biyo bayan yar uwarta na wacce da aka wanke wanda kuma lam yathbut an nabi sallallahu alaihi wasallam siwa zalika ba samu na abu ya inganta daga manzala sallallahu ba kamar wannan karki zo ki wanke hannu ki tsaya ki ta hira an jima ki daura da wancan kun gane wata ta wanke hannu tana hira har ne ya fara bushewa sannan ta je abin da me yake kuskuren baki da kin fara alola kawai kin fara alola in kin gama wannan ki zo da wannan shine jeranta wanda ake nufi wa qad sabata an ibn umara hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar annahu bala fi suq cewa ya biya bukatansa ta hanyar yin bawali a kasuwa ya shiga makewayi ya yi bawali a kasuwa sun matawadda da ya fito sai aka ga yayi alola fagasala wajahu ya wanke fuskan sa wa yadayhi da hannayensa kun ga ya bi su a jere wa masaha ra'sahu ya shafi kansa thumma du'iya li janazatin kawai sai ji ana cewa Allah yayi mawana rasuwa zami masa sallan jana'iza li yusalli alaiha kuma an ce kai za ka yi masa sallah kun gane ma'ana sai aka ce wani yayi wasiya in ya rasu kai masa sallah ya kai Abdullahi dan Umar Allah ka samu ma mutanen kirki da su yi mana li yusalli alaiha je masa sallah hina dakhala almasjid yayin da ya shiga masallaci fa masaha ala khuffaihi sai aka ga kawai ya shafi huffinsa thumma salla alaiha sai je ma wannan jana'izan sallah ma'ana da yazo alolan sai aka ga shafa kan huffi dama ba mu da matsala kan huffi rawahu malik imam malik ya rawaito hadisi na 72 والبيهقي ده امام البيهقي على مجلد نا 1 حديثي نا 84 وكان عطاء عطاء صاحب تابعي ne kuma dalibin Abdullah bin Abbas ne yace la yara bi tafriq alwudu'i ba'san shi a fahimcin shi baya ganin bambance alola cewa in kai kowace gaba sai ka wanke mata nata daban ka abin nan yana ga babu laifi wa huwa qaulul hasan kuma shine maganan al-hasan al-basri an gane ko wannahi da imamun nahi wasahu qaulai ash-shafi'i kuma wannan shine mafi ingancin maganan imamun shafi'i shi ma ya zabi wannan fahimta din ma'ana dai abin da ake so a gane a gaban shine ana so in ka zo alola kada ka rinka tsawaitawa kafin ka wanke gaba ta gaba at-tayammum almuwalatin nan nawa ya baki ka dade 21 sai at-tayammum shine na ashirin da biyu ashirin da biyu malaci a tayammunu fil wudu farawa da dama fara wanke gaban dama a gaban da ke da guda biyu akwai wanda bai da biyu kaman baki ko baki akin gaba a cewa akwai dama akwai hagu to haka nan a gaɓoɓin da suke da hagu da dama kaman kafafu da mene hannaye fil wudu'i a yayin alola ai yabda'u ana so mutum ya fara bi ghaslil al-yamin ya fara wanke damansa thumma sannan al-yasar ya wanke hagu min al-yadaini na daga abin da ya shafi hannaye dan sune suke da kishiyoyin juna war rijlaini da kafafu su ma suna da bibbiyu kunnuwa kam dama karkice ba su waɗannan su tare ake yin su da sun hukuncin su hukuncin kai ne ba su cin gashin kansu mun tuna ko da aka faɗi gaɓoɓin alolan an sa su duka a cikin gaban kai ne da aka ba batun hagu ko dama yanzu me muka ɗauka fa'ida ana fara dama kafin hagu a yayin wanke mene da mene hannaye ko kafafuwa Allah ya datar da mu wannan shi kai mu gaban hadisi na 53 ana wakila na ku 55 kenan ana Aisha ta an karbo daga nana Aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara yadda a gare ta qalat ta ce ka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka anna ne ana na kuma ka anna ne kana to naku ne daidai na kuskure ne ka anna kana shine daidai kana rasulullahi kana rasulullahi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu tayammuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun fil azal eh yujibu yu'jibuhu at-tayammum at-tayammum to namu yuhibbu ne eh amma duka akwai akwai riwayoyin yu'jibuhu yana burge shi naku yu'jibuhu yana bashi sha'awa ah wale ya kawo hadisi mai kalman al-ujub al-ta'ajjub a cikin hadisi mai ta'ajjub ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair annabi sallallahu ya ce abun mamaki yana cikin rayuwar mumini duk al'amarin mumini alkhairi ne in asabathu darra idan wani abu mara dadi na cutarwa ya same shi sabara sai ya hakuri fa kuwa khairul lahu fa kana khairal la sai zo ya zama masa alkhairi in ya hakuri wa idan asabathu sarra idan abun farin ciki ya same shi shakara sai gode ma Allah ta hanyar ya amfana ya amfanar da wani fakana khairan lahu sai wannan abin ya zama masa alkhairi dan Allah zai ninka mai kuma zai biya shi a lahira ana ganewa Allah subhanahu sun ce ba wanda ke samu wannan garabasan sai mu'min dan kika ga baki hakuri a yayin cutarwa imanin ki da matsala in kika ga an baki baki godiya ki amfana ki amfanar wannan ni'imar naki da matsala an gane eh to Allah ya taimake mu kuma ya sa mu cikin wanda Allah yake so to shine tace yuhibbu ne anamu naku yu'jibu yana yana burge shi yuhibbu kuma yana so duk kusan abu ɗaya ne menene abin da yake burge shi ko yake so din shine attayamun farawa da hannun dama min min fi fi mene tana'ulihi yayin sanya takalminsa an gane inda sa takalmi yakan fara sa dama wa tarajjulihi kuma abin da za a amfani da kafa yakan fara da dama kun ga shi yasa ke shiga masallaci da dama wa tuhurihi sannan yayin alolansa tuhur ma'anahu anan alwudu wa tuhurihi ay wa wudu'ihi kenan da alolansa a alola kan fara wanke gaban dama sannan na hagu kai wa fi sha'anihi kullihi duk wani abu da ya zo yake da albarka da ake sa abu yakan bayar da dama shi yasa yaro ake koya mai karɓa da dama da miƙawa da dama jama'a muna tare wannan yana cikin al-fatih me yake nufi fathul bari mujalladi na ɗaya hadisi ko shafi na 235 sai muslim ya ruwaito a sharhun muslim din nawawi ko hadisi na 268 wa gairihi ma da masu wanda ba su ba yan uwa gaba ta karshe da zamu tsaya akai shine hadisi na 54 an abi hurairah ta an karbo daga abi hurairah Allah ya kare ta a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce idza labistum idan kun tashi za ku sa wani abin sawa idza labistum in za ku sa tufafi tufafi takalmi na ciki safa na ciki riga na ciki idan labistum idan za ku sanya kaya wa idan tawadda'tum hakanan in kun tashi nufin yin alola ni annabi ina cewa da ku fabda fabda'u ku rinka farawa bi aymanikum da daman makinku saboda me muna fatar alkiyama littafin mu ma da dama za mu amsa insha Allah ko eh wannan shine fatan mu ba dan mun isa ba sai dan rahamar Allah Allah kai mana rahama ka sa mu cika da imani Abu Dawud da ya ruwaito hadisi na 4141 sannan wa da ta ha ina ma'anan wata in aka bude bango itihin ina ganin ku an dade ba ka wannan ba kuna ta cin bonus to ku duba ku duba wa da ta sai ta da ta tazibu ko? da shi kenan akwai wawun da nunun wannan rawahu tirmidhi kenan na farko na biyun kuma rawahun nasa'i kun fahimta za mu zo mai karatun hadisi da usulul fiqh insha Allah kun gane insha Allah za mu yi da'awa a sunnan nan har mu mutu in Allah ya yarda hannun fashinmu na ƙarshe ya fitan Allah da muna kan wannan aiki qala al-albani a ƙarshe dai mala albani ya rufe magana yace sahih wannan littafi wannan hadisi ne ingantacce na cikin sahihul jami' an gane ko hadisi ya 799 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن كل عسير لديك يسير وكل ميسر بتيسيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أكرشينا صعبان لدامنا in sanar da ku mitin ɗin da ga mun daɗe ɗazu muna yi na marayu ne da muke wata-wata. Rayuwa ya yi tsanani ƙwarai da gaske, rayuwa ta yi tsanani ƙwarai da gaske. marayin da muke da sunan Mu'az bin Jabal muna buƙatan mu ba su tallafi musamman na abinci kuma mun yanke za mu raba musu abinda kuka tara kuka bada daga nan zuwa ranar Laraba mai zuwa don haka duk wanda ta san tana da wani abu da za ta iya bayarwa na abinci bana abinci muke nema idan kana da abincin da zaka iya bayarwa muna buƙata buƙata ya tsananta daga cikin abin da ɗaya zan gaya muku da ake zai sa ku ba da gudunmuwa a wannan abin shine a cikin yaran da za mu taimaka waɗanda ba marayu ba ne mahaifinsu rudda ya yi ya fita daga musulunci ya bar 'ya'yan kuma a hannunmu su ake biyan musu kuɗin makaranta yanzu kuma ba su da abinci don haka ire-ire yaran nan suna nan da yawa cikin marayu ɗari uku da wani abu da suke ƙasa don Allah duk wanda yake da daman da zai iya bada gudunmuwa muna haɗa ku da girma Allah ku fito da dama ku bada wanda yake da halin da zai sa wani yayi ya sanar da wanda zai yi abinda aka tara yanzu muna da ɗazu gudunmuwar da mutane suka bayar mun fara sa social media da sauransu mun tara naira dubu ɗari da hamsin da nawa na ce da hamsin da bakwai shi muke da shi a ɗazu a zamanmu wanda ba ma zai iya sayan mana buhun shinkafa guda biyu da za a iya raba ma yara ba loka uku uku an fahimci wannan ko don haka wanda yake da shi ko ya san wanda zai iya taimakawa muna gama ku da girman Allah daga nan da ya zuwa ranar laraba insha Allah abin da kuka tara za mu raba musu ku tuna duk wanda ya ciyar Allah ne zai ciyar masa wanda ya tausaya Allah ne zai ji tausayin shi ji tausayin nashi da ni da nake magana da ku da kuke saurare na wata rana ƴaƴan mu duk marayu ne a ban kasan nan saboda haka irin yanda kake so a yi ma ƴaƴanka a bayanka to ka tsaya kai ma ƴaƴan wasu shi kuma Allah zai manaka don haka nan Allah ya ba mu ikon taimakawa na'am a faɗi account number okay to ga wanda za su sa kuɗi ne a account za su sa a account din Mu'az bin Jabal ku kiyaye account din Mu'az bin Jabal duk wanda ya baka account ko sunan Umar Shehu Zariya ka gani akai ƙarya yake yi an fahimci magana account din Mu'az kai tsaye ake sa gudunmuwan marayu a ciki account din sunan account din Mu'az bin Jabal Foundation sunan banki Stanbic IBTC lambar account din kuma 0026264944 ban haddace na First Bank ba amma dai in bai tafiya za iya magana akwai na first bank sai a sa a ciki number account din 0026264944 sannan sunan banki stanbic ibtc sunan account din kuma mu'az bin jabal foundation da a wanda ya ce ka bada gudunmuwa inda ba so amira bane waɗanda an san su a nan to ba da gaske bane saboda haka nan a mu'az kadai zaka sa kuɗi gudunmuwanka kuma insha Allah in Allah da ba za mu ci amanan ka ba za mu isar da shi kamar yadda aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah amin ya rabb